رب العالمين وأصلي وأسلم على أزكى البشرية محمد بن عبد الله قائد الجود المحجلين وعلى آله وصحابته الجود الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشي قبل كراتم دمكي أشكين littafin irshadu ulil basair wal albabi binail al-fiqh bi aqrab al-turuq wa aysar al-asbab littafi wallafar الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله يو منا سافيا ترى قوة شعبان alif da ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya wadda ya dace da takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya za mu tashi a daidai tambayar da malam ya yi wa kansa wacce take cewa tambaya ta 22 ko ma hiya suwar allati tasihhu salatu fiha bighairi alka'bati wadannan halaye ne menene halayen da ko waɗanne halaye ne asuwar anan yana nufin halaye waɗanne halaye ne wadda sallah take inganta a cikinsu gairil ka'aba ba tare da an fuskanci alƙibla ba aljawabu amsa malam yace al'aslu an istiqbal alqiblati shartun li sihhati salati asali fuskantar alƙibla sharaɗi ne na ingancin sallah وأن من ترك الاستقبال فصلاته باطلة sannan asali dukkan wadda ya bar fuskantar alƙibla sallarsa ɓatacciya ce ana nufin da gangan kenan lakin yustasna min hada suwar daidai daga wannan ƙa'ida daga wannan asali ana toge wasu halaye minha daga cikin halayen da ake togewa almarbutu walmaslubu bi ghairil kiblati almarbutu daurarre walmaslubu da tsirarre bi ghairil kiblati ba kuma alkibla ba wanda aka daure shi ko 'yan fashi ko kidnappers ko kuma waɗansu azzalumai suka ɗaure shi ko da haƙƙi ko ba da haƙƙi ba wannan ɗaurin kuma sai ya zo ba alƙibla ba yana kallon wata jiha daban wal maslubu da tsirarre ratayayye da shi ma aka rataye shi kuma ba bisa alƙibla ba wanda yake nuna maka a matsayinka na ɗalibin ilimi ka fahimci cewa don mutum ya samu kansa irin wannan hali sallah ba ta faɗi daga kansa ba zai yi sallah a ɗauran zai yi sallah a ratayen ko da ku baya fuskantar alkibla mu dinga ɗaukar karatun da faɗi kar mu takaita iya mantsukin da aka yi magana a kansa domin hangi cewa sallah bata fada akan daurarre ba bata fada akan irarre ba wa fi shiddatil qitali hakan nan cikin tsananin yaki idan dauki ba dadi ya tsananta to wannan halin ma hali ne na uzuri Allah ta'ala ya ce fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإن خفتم إذن kun ji tsoro fa rijalan aw rukbana to sai ku yi sallah akan kafafunku idan mai sukuwar kafa ne aw rukbanan ko akan hai akan abin hawa idan kuma haya ne ko kuwa wasu da kafa ne wasu akan abin hawa to kowa sai ya sallah a halin da yake ba a ɗauke sallah don ana yaƙi ba wannan ayar ka iya yi cewa ita ce umda ita ce asali a wannan babin da ya sa aka fahimci cewa uzurin da zai bar mutum a cikin hayyacinsa da hankalinsa to wasu sharuɗa ne na sallah ba zai samu iddawa ba wannan uzurin ba zai hana shi yin sallah ba ko da za a rasa waɗannan sharuɗa tunda mai yaƙi bayan alƙibla ma ya rasa nutsuwa ya rasa nutsuwa sannan zai iya rasa cikakken kushu'i saboda ba zai iya tara hankalinsa yadda kushu'i bai halarto masa irin na wadda yake cikin nutsuwa ba amma dukka waɗannan an yafe ya sallarsa a yadda ya samu kansa to kaga waɗannan da malam ya ba da misali a kansu ɗaurarre tsirarre ko ratayayye da mai tsananin yaƙi waɗannan a ka ƙara su duk da malam bai ce wa na hauhin ba da makamancansu amma suna da makamanta kamar karyayye wanda aka ɗora shi ba bisa alƙibla ba karyewar cinya ne ko karyewar kunkumi ƙugu aka ɗora shi ba bisa alƙibla ba ɗakinsa ko a asibiti ko kuma majinyaci da aka kwantar da shi ba bisa alƙibla ba kuma ba zai iya juyawa ya fuskanci alƙibla ba dukkan waɗannan suna ƙarƙashin wannan halin hali ne da malam yake magana akan wadda ya gaza fuskantar alƙibla ba zai iya fuskantar alƙibla ba saboda halin da ya samu kansa wannan shine halin wa hadha raji'un li'adami al-qudrati ala istiqbal shi sa malai ce wannan kuma yana komawa ne zuwa ga rashin samun ikon fuskantar al-qibla wa kullu man ajaza an shartin min shurutis salati to kuwa dukkan wanda ya gaza daga wani sharadi daga cikin sharuɗan sallah aw rukunin min arkaniha ko ya gaza daga wani rukuni daga cikin rukunnan sallah saqafa anhu to rukunin ya faɗi masa duk wanda ya gaza daga wani sharaɗi daga cikin sharuɗan sallah ba a ce ɗaya ba ba a ce biyu ba kowane irin sharaɗi ne ko ya gaza daga wani rukuni kowane irin rukuni ne kuma ko ba ɗaya ba ne rukunin to saƙafa anhu wannan abin da ya gaza masan ya faɗi masa nan ma ku ɗauka kaskatullah bi'il cewa abin da mutum ya gaza shi yake faɗuwa ban da wanda bai gaza ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha da haka abinda ba za ka iya ba shine Allah bai tsora maka ba amma abinda za ka iya in dai Allah ya ce ka yi shi to bai dauke maka ba no ya danganta wannan cewa inda wasu da za su juya shi a kusa da shi ya danganta da shi shi din shin juya shin akwai wahala a gare shi ko kuwa juyashin zai iya haifar da wani abu ko ba zai iya haifar da wani abu ba in dai mujarradin juyawan ne kawai kuma akwai masu juya shi to zai iya kenan da iyawarsu amma idan ya zama juyashin ikata ne wahala ce in za ta to ai shari'a ba ta neman sa da da ya ƙara wa kansa wahala don ya cika wani sharaɗi da ya saukin ta ya wuce haka ya wuce mutum ya sa kansa cikin wahala don ya cika wani wani sharaɗi ومنها المتنفل على الراحلة ومجمع ده حالي نفرقه سورة تفرقه سورة غزاوة سيكما دقتكي أكوي المتنفل على الراحلة منافلة بسا أب كان أبن هوا أبن تفيا في السفر أتكين حال تفيا يتوجه جهة سيره وان يكي في سكنتر جهة تفيسا da yake fuskantar jihar tafiyarsa yiwuwa ta ila garin da zai je yana arewa ko yana yamma ko yana kudu mu a wajenmu nan to ولا يلزمه الاستقبال في شيء ولا يلزم- ولا يلزمه است- ولا يلز- يلزمه الاستقبال في شيء من صلاته على الصحيح mala yace bisa zance mai inganci a ba a yi lazimtarsa fiskantar alƙibla fi shay'in min salatihi a wat- a kowace gaba daga cikin ga- gaɓoɓin sallarsa baya lazimtarsa ma'ana baya wajaba a kansa cewa sai ya fuskanci alƙibla fi shay'in min salatihi a kowane yanayi na sallarsa mala yace ala sahih bisa zance mai inganci wa ala mazhabi kun ga anan da malam yace fi shay'in min salati a cikin wani abu na sallarsa yana nuna maka kenan eh daga nan ko bai kara ma komai ba ya kamata ka tsinkayi akwai wani zance da ya ce baya zama dole a kansa ya fuskanci alƙibla cikin wani abu daga halayen sallarsa cikin wani abu daga yanayin sallarsa kina akwai waɗanda suke ganin cewa zai fuskanci alƙibla a wani abu daga cikin halayen sallarsa shi yasa ya kawo ma a gaba ya ce wa alal mazhabi amma a mazhabance yalzamuhu iftitahu salati ila al-qiblati yana lazimtar sa ya bude sallar ta al-qibla kabbar harama kenan ko akan sai ya fuskanci ka- a- al-qibla sai ya kabbar harama idza tamakkana min zalika idan har ya samu ikon yin hakan din ya tsayar da abun hawan ya fuskanci al-qibla ya yi kabbara sai ya ci gaba da sallah daga nan la ya ruhu aina tawajjaha duk yadda ya fuskanta ba zai cutar da shi ba haka yake a mazhabar hanbaliya haka yake ma a wajen jamhurin malamai wa kadhalika mashi hakan nan kuma mai tafiya da kafa shi ma zai tsaya ya fuskanci alƙibla ya yi kabbara sannan ya ci gaba da tafiyarsa alal mazhab wa yalzamuhu marruku wa sujudu ilaiha illam yushqa sannan haka ya zama dole a kansu ruku'u zuwa ga alƙibla wa sujudu sujada zuwa ga alƙibla shine ilaiha zuwa ga alƙiblar illam yashqa idan hakan din bai zame musu da tsanani ba idan zai yi ruku'u sai ya fuskanci alƙibla sai ya ruku'u in zai sujada sai ya fuskanci alƙibla sai ya sujada alal mazhabi an gane ko alal mazhabi Ah, amma malam da yace maka as-sahih a baya ma'ana kawai zai yi sallarsa domin yanzu idan ka ce in zai fara ya fuskanci alƙibla in zai ruku ya fuskanci alƙibla in zai sujada ya fuskanci alƙibla ka hana shi sauƙin da kake so ka ba shi ai gare ya tsaya ma ai ya fi wahala ma ai- ai- ya dinga zaɓen wa'ina abubuwan yana yi kuma yana tafiya yawwa ai gare ka ce masa kawai ya tsaya ya fuskanci alƙibla ya nafilarsa in ya matsu in bai matsu bai tafiyarsa eh to wa minha daga cikin halayen man ishtabahat alayhi alqiblatu fi safari wajtahada wanda alqibla ta rikirkice masa fi safari a cikin tafiya wajtahada kuma sai yayi ijtihadi ya kirdado thumma tabayyana lahu ba'da al-farazi sai ya bayyana masa bayan kammalawa annahu li ghairi alqiblati cewa yayi sallan nan fa ba ba alqibla ba fala i'adata alaihi ba zai sake sallah ba wa ala almas'alataini qawluhu ta'ala walillahi almashriq walmaghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah malai yace akan duka mas'alolin guda biyu ah, yana nufin mas'alar abina mas'alar mai nafila da mas'alar wadda ya alƙibla ta rikice masa mala yace Allah ta'ala yana cewa walillahi al-mashriqu wal maghrib muhudar rana da mafadar rana dukka na Allah ne fa aina ma tuwallu duk yadda kuka fuskanta ko mahuda ko mafada ko ma wani wuri daban abin da ke tsakaninsu saboda na ce mahudar rana da mafadarta to ya hada kuma kudu da arewa eh saboda ab- da abin da ke tsakanin su kenan fa aina ma tawallu dan haka duk da kuka fuskanta fa samma wajhullahi to anan wato fiskar Allah take kun dace da fiskar Allah usira bi kullin minhuma malaman tafsiri sun fassara da kowane irin hali daga cikin biyun nan ko halin mai nafila ko halin mai mai abinan ko halin mai wanda alƙibla ta rikice masa wasahihu mala yace abin da yake ingantacce annal ayata ta'ummu zalika aya ta hada hakan din wa ma huwa ammu minhu da kuma abin da yafi ma wannan din mana aya ta hade maganar mai nafila ta hade maganar wanda alƙibla ta rikice masa ta haɗe abin da ya fi wannan ma har shi wancan wanda ya gaza fuskantar alƙibla duk ta haɗe yanayin da duk mutum ya samu kansa to fa samma wajhullahi ya dace da wato yaddar Allah wato fiskarsa subhanahu wataala wa mimma yusqitu wa mimma yusqitu istiqbal alqiblati daga cikin abin da yake sarayar da fuskantar alƙibla idan rakiba fi safinati idan ya hau kan kwale-kwale jirgin ruwa wa huwa la yumkinuhu listiqbalu alhalin fiskantar alƙibla ba zai yiwu masa ba lam yalzamhu to fiskantar bai zama masa dole ba wa in tamakkana lazimahu fil fardi duna nafli idan ya samu iko shine tamakkun idan ya samu iko lazimahu fil fardi to ya lazimce shi a farilla dunan nafili banda nafila bai zama wasu dole a nafila ba fala yalzamuhu an ya dura bi dawaraniha kuma bai zama dole a kansa ba ya juya bi dawaraniha da juyawar ita ita shi jirgin ruwan eh wato yana tafiya yana cikin sallar sai jirgin ruwan sai sai wata kwana a cikin ruwa to wasu malaman suka ce ya durbi da waraniha abin da ya sa malam ya batun kenan ya durbi da waraniha zai dinga juyawa da juyawarta in ta juya ta yi dama sai ya karkato hagu ya koma yadda yake in ta juya ta yi hagu sai ya karkato dama ya koma yadda yake eh to wannan babu babu bukatar ya dinga juyawa da juyawar da juyawar kwale-kwale wallahu a'lam to wannan kenan dangane da mas'ala ta fuskantar ta fuskantar al-qibla wanda dukka dai karkashin fadin Allah madaukakin sarki ne la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai abinda abinda za ta iya su'al tambaya ta 23 qad ishtahara inda ahli al-ilmi anna li kulli jarihatin min a'dha'i al-badani ubudiyatan خاصة في الصلاة وما هذه الخواص ما لا يتي تنبيا قد اشتهر عند أهل العلم يا شهر وجمع لمي أن لكل جارحة من أعضاء البدن شوى قوة قبع daga cikin gaban jiki jariha ana nufin gaba kowace gaba daga jikin jariha ita ce udu ɗin da ce a'aba kowace gaba daga jikin gaban jiki tana da ubudiyya tana da ubudiyatan wato abinan a ƙa'idan na hau wannan ubudiyatan ɗin shi ne da ya zo shi ismu inna ha? ismu inna saboda aka ce an na likulli jariyatin wannan an samu an samu jihar da bujiro na? eh jariha anna li kulli jarihatin an samu jihar wa mujiro isan da jihar da mujiro kuma suka zo ba sa zama mubtada sai dai khabar na ka yi zama khabar ne muqaddam sai zama mubtada din yana can gaba to kuma tunda ita anna da inna da sauransu suna nasaba wa mubtada ne yawa don haka zai zama ubudiyatan anan ne za a samu za a samu nasaba a kowace gaba daga cikin gaban jikin mutum tana da bauta khassa ta musamman fi salati a cikin sallah fa ma hadhihi khawas to waɗannan ayyuka na musamman din me su tunda an ce kowace gaba tana da tana da ibada ta musamman to wannan ibada ta musamman din waɗannan ayyuka na musamman din me su aljawabu amsa wa ma tawfiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib malam yace dacewa ta bata ga kowa sai ga Allah gare shi na dogara kuma gare shi nake komawa al-aslu fi hadha an ta'lama anna salata al-maqsud al-a'zamu biha iqamatu dhikrillah asali a wannan lamari ka sani cewa anna salata ita sallah al-maqsudul a'zamu biha manufa mafi girma da sallah iqamatu dhikrillah ni tsayar da ambaton Allah Allah ta'ala ce wa aqimi salata li dhikri tsayar da ambaton Allah wal khushu'u lahu da kuma wato khushu'i gare shi samun nutsuwa wacce take tattare da tsoro shi kuma da yake cike da ƙauna ƙaunar abu da kake tsoro wannan shi yake samar da kushu'i nutsuwa wacce take tattare da tsoro tsoron da yake cike da ƙaunar abin da kake tsoro shi ke ba da kushu'i malam ya ce wal hudur bayna yadayhi sannan kuma da halartuwa gaba gare shi subhanahu wata'ala tsarkakakken sarki wa munajatuhu bi ibadatihi sannan kuma da ganawa da shi sanadin bauta masa to kun ga ambaton Allah da khushu'i da kuma halarta gaba gare shi da kuma ganawa da shi duk wannan yana cikin sallah wata sallar in ka ganta ka san babu wannan abu a cikin ta wa hadha al maqsud lil qalbi aslan ayo da fi kwana uku ba mun tsaya za mu yi sallah a wani masallaci za mu yi magriba da isha za mu yi jam'u jam'u ta jam'u ta akhir sai wani bawan Allah ya shigo mun idar da magariba mun tashi za mu isha shi kuma sai ya shigo to ya samu mun yi sallamar magariba to ya fahimci mun yi magariba mun tashi muna ikamar isha shi ma lokacin yake ikamar magariba amma kafin mu yi raka'a farko ta isha ya zama magaribarsa eh mun dago daga mun dago daga sujada farko mun dago daga sujada farko mun yi zaman tsakanin sujada guda biyu kafin mu koma ta biyu ya sallame magarbarsa la hawla wala quwwata illa billah kaga irin wannan ne annabi sallama ce da shi irje wa salli fa innaka lam tusalli kuma kai sallah to manufofin da ke cikin sallah idan waɗannan abubuwan da malam ya lissafa ne to da aiki a samu ambaton Allah a samu kushu'i a samu halartuwa gaba gare shi da kuma ganawa da shi wa hadha al-maqsud lil qalbi aslan malai yace wannan manufar ta tattara a zuciya ne asali asalinta yana zuciya eh shi kansa zikirin har ce yana yin sa ne amma tushensa yana zuciya balle kushu'i halartuwa gaba ga Ubangiji subhanahu wataala tunda ba ganinsa kake yi ba to yana zuciyarka ne ganawa da shi tunda ba ganinsa kake yi ba kuma baka jin amsar da ya baka wa in kana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan bawa yana karanta Fatiha Allah madaukakin sarki ya ce na raba mana Fatiha ne da shi kana faɗa yana baka amsa amma tunda ba ji kake yi ba ganawa ce wacce take cikin zuciyarka da haka malam ya ce asalin waɗannan halaye da aka lissafa bilkalbi asla asali suna zuciya nan da ya ce asali kenan suna da far'i in ka ji asali akwai far'i reshen su ne ke yake tasiri a gabai walil jawarih taba'an kun gani ko sannan kuma suna kan gabai amma taba'an da bibiya wato gabai su suke su suke nuna alamar halin da zuciya ke ciki to wanda yayi sallah babu babu waɗannan waɗannan abinan halin a cikin zuciyarsa gabansa za su nuna ita ce irin sallar da na buga muku misali yanzu in kana mu din ma tamun ka ce dai ta wani ta fito wani dama dama ne amma mu din ma a shagalcen muke to amma dai ai shagala ce ma ta sa ina jin har muka san cewa ga yadda ya sallarsa ko to amma dai dole wani ya fi wani kwatantawa to gwargwadon yadda zuciyar ta karɓi abin ne gwargwadon yadda gaban kuma za su amsa shi yasa su gabbai zukata su suke kudurawa gabbai kuma su suke bin baya ku je da annabi ta sama ke cewa ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb to haka ne zuciya ita ce take bawa gabbai wato abinan aiki su kuma su suke nuna sakamakon sakamakon zuciya ولهذا يتنقل العبد fi salatihi min qiyamin ila ruku'i saboda haka ne bawa yake caccanzawa yatanakkalu yake caccanzawa fi salatihi a cikin sallarsa min qiyamin ila ruku'i daga tsayuwa ya tafi zuwa ruku'u wa minhu ila sujudin daga ruku'un kuma ya tafi zuwa sujada wa minhu ila raf'in daga sujada kuma ya tafi zuwa ga dagowa daga sujada don zama tsakani وهو في ذلك يتنوع في الخشوع لربه شي الحال أتكين حكم يتنوع في الخشوع ينا تتشن زاوى الخشوع لربه جوبان جدنسا سنديكي أيوة إيه خشوع إنسا ينا باشي وتم أنا تدبان ينا ركوع خشوع إنسا ينا باشي وتم أنا تدبان ينا سجدة خشوع إنسا ينا باشي وتم أنا تدبان an gane ko shi yasa mutum yana sallah yana tsaye bai yi kuka ba sai kuka yana sujada yana sujada bai kuka ba sai kuka yana tsaye saboda caccanzawar ayyukan suna caccanza kushu'in wal qiyamu wal qiyami bi ubudiyatihi hakan nan kuma da tsayuwa da bautar Allah madaukakin sarki wato a cikin halin caccanzawan nan zai zai samu canjin kushu'i hali zuwa hali sannan kuma zai ji tsayuwa da bautar Ubangijinsa, wa ya tunakkalu min halin ila halin yana caccanzawa daga wani hali zuwa wani hali, wali kulli rukunin min alhikami wal asrari ma huwa min a'zami masalih alqalbi wal ruhi wal imani. Malam yace kuma kowane rukuni kowane rukuni yana da min alhikami yana da irin nasa hikimomin wal asrari da kuma sirrika ma huwa min a'zami masalih alqalbi wadda abin da za ka samu yana daga mafi girman maslahar zuciya da ruhi da imani kowane rukuni yana ƙunshe da wasu hikimomi da sirrika wanda za ka ce su ne mafi girman maslahar zuciya da ruhi da imani kusa ina za ka samu imani da kyakkyawar ruhi da tausayi da zuciya mai kyau a wurin wanda baya sallah duk wanda ka gan shi fandararre ‘yan shaye-shayen nan da ‘yan sare-saren nan da masu sace-sace da masu tare hanya da masu riƙe mutane a jeji da masu kashe-kashen nan dukka za ka samu cewa ba sallah ce a gabansu ba kuma ko suna yin ta ba suna yin ta ne irin wacce take amfani ba domin ita zuciya ita sallah matuƙar za a tsayar da ita yadda ake bukatarta da cikakken kushu'i to tana gadar da kyakkyawar zuciya da kyakkyawar ruhi tana ba da kuma kamalar imani to duk wanda ya tsayar da sallah da take ba za ka same shi a irin waɗannan ayyuka na ashar ba za ka same shi a irin wannan barna da ta'addanci ba sam sam inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un ولهذا allaka Allahu al-falaha tamma ala hadha saboda haka ne ma Allah madaukakin sarki ya rataya cikakkiyar rabauta ala hadha wato akan wannan akan sallah irin wannan fi qaulihi ta'ala qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un Allah ta'ala yace lallai mummunai sun yi rabo sun tsira sun rabauta alladhina hum fi salatihim khashi'una sune waɗanda a cikin sallarsu suke khushu'i kaga an kira su mumunai an siffanta su da rabauta sannan kuma sai aka ambaci sanadi sanadi sune ba iya sallar ba suna sallar kuma a cikin sallar suna khushu'i kaga ba kowane mai sallah ne kenan zai dace ba kaɗai mujarradin sallar ba ne sai idan da kushuri a cikin ta to ba ina ga wadda koyinta ma baya yi kwata-kwata koyinta baya yi so akwai masu nasiha a cikin ku a masallatai akwai masu masu koyar da matan aure a rika kwaɗaitar da su na daga cikin hanyoyin magance matsanancin halin da muke ciki na na na yawaituwar mugaye shi ne matsawar iyaye matsawar iyaye da koyawa ‘ya'yansu sallah tun suna ƙanana yaro ya tashi da sallah a koya masa sallah a matsa masa akan sallah muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wa tudbuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ci ‘ya'yanku da sallah shekara suna shekara bakwai musu bulala suna shekara goma in ba su yi ba to idan yaro yana sallah to insha Allahu ta'ala in dai ya dore akan sallan nan to Allah ya ba za a sha wahala da shi ba sallah za ta yi maka duk wata hidimar da kuma ba za ka iya kanka ba amma aka duba mutum ido ya tafi wasan banza ya je ya kwallo ya je ya sabis ya je shi ya kashe kadangaru ya tsallaka ya tafi farauta tafi kaza ya dawo busu busu ba za a ce masa komai ba a gan shi da wani aski ba za a ce masa komai ba ana ganin yaro ne yaren tace to da haka da haka ne ake tsintan irin waɗannan mugayen mutane Allah ya kiyaye wa jima'u hadha ina so mu minti 45 ne ya mun duhu kwantar kwantar screen yawa وجماع هذا أن يجتهد العبد في تدبر ما يقوله ويفعله من القراءة والذكر والدعاء ما لا يتي وجماع هذا abin da duk zai tattara maka wannan kar ka zo ka tsoro ta kace to yanzu to da yaya ma sallar da yaran yi kushu'i da yaran yi sai Allah ta'ala ce a sai malam sai malam yace abin da duk zai tattara maka wannan an yashtahidal abdu bawa mai sallah ya yi ƙoƙari fi tadabburi ma ya ƙuluhu wajen tadabburin abin da yake faɗa a sallah ka ji wajen aiki eh ka ji wajen aiki duk ko ina a tsaye na kalkautar aka ce mutum ya fassara an haɗa shi da aiki an haɗa shi da aiki to ka ji wajen aiki tadabburi kuma shine ne shine wato bibiyar ma'anoni da tasirantuwa da su bibiyar ma'ana da tasirantuwa da ita kuma ba iya alkur'ani ba har zikirin subhan rabbiyal azim subhan rabbiyal a'la rabbil filli warhamni wa'afini wahdini warzuqni wato har a sauran azkar bibiyar ma'anoninsu da tasirantuwa da su ma ya kuluhu abin da yake faɗarsa wa ya fa'aluhu da abin da yake aikatawa mai da hankali akan abin da mutum yake aikatawa da tsayuwar da ruku'u da sujadar kaga duk wanda yake mai da hankali hatta a ruku'unsa wanda kaga yayi ruku'u cikakken ruku'u yadda ake bukatarsa alama ce ta ya mai da hankali akan ruku'unsa wanda bai mai da hankali ba kana ganin ruku'unsa za ga bai damu da shi ba saboda abin da yake zuciyarsa abin da yake bayan sallar shi ne a ransa abin da ke bayan sallar shi yasa yana idarwa sai ya zaro waya sai ya buga yana idarwa sai ya miƙe sai ya fice saboda abin da yake ransa kenan lokacin da yake sallar su shi ne kushu'insa yana can yana cikin neman kuɗinsa malam ya ce min alƙira'ati wa zikiri wa du'a kama daga karatun da zikirin wa du'a da addu'ar da ke cikin sallar duka wa tanaffulat har da ma caccanza ayyukan mutum ya riga kushu'insu ai bari in gaya muku ku fahimta cewa daga cikin sirrin da ya sa babu wani babu wani aiki daga cikin ayyukan sallah face yana da zikiri kuma zikirin kuma babu wani aiki wanda ya aka takaita masa zikiri ɗaya in ban da karatun fatiha duk wani aiki a cikin sallah za ka samu yana da zikiri mabambanta karatun sura sai abin da ka ɗauko na alƙur'ani zikirin ruku'u ba kala ɗaya bane ɗagowa daga ruku'u ba kala ɗaya bane sujada ba kala ɗaya bane tahiyya ba kala ɗaya bace tsakanin sujada guda biyu ba kala ɗaya bace ka hatta sallama ba kala ɗaya bace abin da wannan yake nuna maka shine da mutum zai kiyaye caccanza waɗannan zikiri da addu'o'i a kowace gaba to da hakan zai taimaka masa wajen mai da hankali akan abin da yake da kufi an gane ko amma wanda ya saba sallarsa da alamtara ko da kulhu wallahu idan harshensa ya saba fa zai iya gama fatiha ya kulhu wallahunsa ya gama ta saboda sabo ya ruku'u sai dai ya tsince shi a cikin ruku'u bai san ma san da ya karanta sura ma ya ruku'u ba sai dai ya tsince shi a cikin ruku'u kuma karka manta ruku'un ma saboda sabo da abin da yake faɗa zai iya yin sa ya ɗago shi sai dai samu kansa sujada wani ba zai farga ba sai ya gan shi kawai yana tahiyar raka'a ne idan da za ka tambaye shi rabansa da ya san me yake yi a cikin sallar tsabar ƙwarewa ne har ya zo wannan muhallin ko bai bar komai ba amma ta zama jiki an ƙware tsohuwar sallah ce to ba haka ake son sallah shi yasa aka zo mana da zikiri kala kala eh aka zo mana da karatu kala kala saboda in kana sauyawan to zai taimaka maka wajen zuwan tadabburi da kusu inda ake bukata an gane ko wa kamalu hadha an ya'budu Allah ka annahu yarahu malam yace cikar wannan kuma cikar wannan shine an yi abu da Allah ka annahu yarahu ya bauta wa Allah kamar yana ganin Allah ɗan fa illam yakwa ala hadha yakwa karka ce yaqu babu yaqu fa illam yakwa ala hadha idan bai samu ƙarfi na yayi kamar yana ganin Allah ba istahdha ru'yatallahi lahu to ya hadarto ganin Allah gare shi wannan ka zai yi wato kenan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an ta'abuda Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka halibi ne halibi ne ka zabi daya idan karfin imanin ka ya kai ka dauki halin farko to halin farko shine mafi mafi girman khushu'i shine mafi girman ihsani mafi girman ihsani an ta'abuda Allah ka annaka tarahu ka bauta Allah kamar kana ganin sa to amma wannan sai as-sabiquna sabiquna ulaika al-muqarrabuna fi jannatin na'im sullatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirin ihsani matakin sa na biyu idan wannan ya gagare ka karfin imanin ka bai kai ka ga Allah a zuciyarka ba to ka je mataki na biyu na ihsani shi ma na mutanen kirki ne shi ma na mutanen kirki sullatu min al-awwalin wa sullatu min al-akhirin akwai su da yawa a da yanzu ma akwai su da yawa shine shine an tastahzira ru'yat Allah laka ka halarto Allah yana ganin ka in kai ba za ka iya ganin sa ba ta zuciyarka to ka ji a ranka cewa yana ganin ka to in ka samu wannan cewa ka riƙa jin cewa ana muraƙabarka ai ɗan adam abin tausayi ne akwai wanda yake kyautata ibada fa saboda tunanin a wajen wasu mutane yake ya inganta ta ya kyautata saboda yana tunanin a wajen wasu mutane yake zai shiga masallaci ga wani nan ko malaminsa ko babansa ko surukinsa yana zaune ya ji ya yi kabbara Allahu Akbar shi kuma wala Allah daga sanda ya fara kabbarar ma mai ganin nasa ya tashi ya tafi amma tun da yana ji a ransa cewa akwai wane yana nan a masallacin yana ji a ransa ya tafi baya nan amma ji yake a ransa yana nan haka zai tsaya ya zakalkale ya sallan nan yadda ya kamata sai ya yi sallama ga ashe baya nan ashe baya nan wani bawan Allah an kira shi ya bude taro da karatun alkur'ani a makarantar mata ne da budurarsa a makarantar ya zo ya yi husari ya yi husari ya yi husari ma bayan ya gama sadaka Allah al'adim aka ce Allahu akbar masha Allah masha Allah ya tashi ya fita daga hol ɗinsa ya ga tana tafowa ta makara ya ce ka eh kaga ai bai ganta ba a taron amma jin tana ganin sa ya ce na sai sa kira amala amma ina to da a ce alaƙar mu da Allah haka take da Allah ya ga aiki in kul yamalu fa sayarallahu amalakum to abin da ake nufi to ya kake gani idan kana ganin sa tunda ba za ka iya ganinsa ba kuma zuciyarka ƙwarin imaninta bai kai ta gane maka shi ba to to ka ji a ranka cewa to yana ganin ka fa inna Allah kana alaikum raqiba sani Allah yana lura da kai mala yace to kamalar haka shine mutum ya samu wannan wa bihasabi husuli hadha al-maqsud lil 'abdi malam ya ce gwargwadon samuwar wannan manufar gabawa ya hasulu lahu min al'ajali wa sawabi wal kabuli wal kurbi min rabbihi ma ya hasulu da haka ne ya hasulu lahu min al'ajali gwargwadon haka ne zai samu wato lada wa sawabi daidai lada ne wadatar yare ne wal kabuli da karbuwa wal kurbi da kusaci min rabbihi zuwa ga ubangijinsa ma ya hasulu abin da duk zai samu da gwargwadon kushu'insa a cikin sallah da tadabburinsa da gwargwadon haka ne zai samu lada ya samu karbuwa ya samu kusaci da Allah subhanahu wata'ala kaga kenan gwargwadon abin da mutum ya rasa kuma gwargwadon abin da ya rasa na me na lada da karbuwa da kusaci haka bayan Allah mataki-mataki ne matsayi-matsayi ne suke a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala da nan kuma za ka gane cewa ce sallah al'amarinta mai girma ne wali hada warada fil asar saboda haka ne ma ya zo cikin asari da aka rawaito daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma laysa laka min salatika illa ma aqalta minha ba ka da rabo a cikin sallar ka sai gwargwadon abin da ka hankalta eh gurgudan abin da ka hankalta shi kake da shi a sallarka na lada da karbuwa ma'anahu fasulu hadhihi al-maqasid al-jalila ma'anarsa shine samuwar waɗannan manufofin masu girma wa illa mala yace amma in ba haka ba fa ibra'u zimmati wa zawalu taba'a tahsulu bi ada'i jami'i lazimati salah mala yace yanzu nan ana maganar fa ka mori sallah da samun babban matsayi a wajen Allah amma in ba haka ba fa ibra'u zimmati wato kubutar zimma kubutar wuyaye so sauke hakki ki ake nufi da ibra'u zimma sauke nauyi wa zawali taba'a da kuma gushewar bibiya ta hasulu wannan kan zai samu bi ada'i jami'i lazimatis sala ta hanyar zuwa da duk abin da suka zama dole a sallah an gane maganar mala wato masu sallah iri biyu ce akwai sallah wacce bawa bashi da rabo a cikinta sai kadai yayi ya sauke nauyi kuma bibiya ta gushe me bibiya ta gushe ba abinsa ba abinsa sallah yayi sallah azhar ne yayi ta shikenan yanzu an ce yayi yayi ya sauke nauyin yin sallah kuma yanzu ba abinsa bashin sallah azhar magariba ce yayi ta ba abinsa bashin magariba ya sauke nauyin magariba iya rabansa kenan a sallah iya rabansa kenan a sallah akwai kuma bayin Allah wanda sallah take musu hidima su ne waɗanda irin sallar da muka karatu a kanta ne ita bayan sauke nauyin da kuma gushewar bibiyan to sannan kuma ka tara ɗimbin lada kuma ka ƙara samun karɓuwa wajen Allah ka ƙara samun kusaci da shi subhanahu wa ta'ala da haka masallata da aka ce kala biyu wanda yana sallah ne kawai nauyi ya faɗi a kansa akwai kuma wanda yana sallah sallah kullum tana ƙara masa imani da kusaci ga ubangiji ke samalance duk waɗannan abubuwan da aka ambata a baya to ka sani cewa suna da alaƙa da samun matsayi mai girma amma kuɓutar wuyaye da gushewar bibiya wannan kan yana samuwa idan mutum ya zo da dukkan abin da ya zama dole a sallah shikenan walakin ya tafawatul mu'minuna fi salatihim malam yace sai dai mummunai suna fifikon juna a cikin sallarsu bi hasabi tafawuti imanihim gwargwadon fifikon imaninsu fa hadha al-ma'na alladhi dhakartuhu wa ashartu ilayhi tashtariku fihi jami'ul jawarih adh-dhahira wal batina malam yace fa hadha al-ma'na alladhi dhakartuhu wannan ma'ana wacce na ambata wa ashartu ilai kuma na ishara zuwa gare ta ta siffofin sallah managarciya ta shtari fi jami'ul jawar shi zahira wal batina dukkanin gabbai na bayyane da na ɓoye suna tarayya a ciki ma'ana sallah sallah ba za ta samu kamar yadda malam ya bayananta ya siffanta ta ba sai dukkanin gabbai na ciki da na waje wato zuciya da ayyukan gabbai sun yi tarayya a cikinta shi yasa malam a cikin karatun zai zo nan gaba zai malam shimfiɗa yake maka zai zo nan gaba malam zai maka bayanin kowace gaba hidimarta in ana so a samu sallah irin wacce ake so din to zai gaya maka aikin kowace gaba da haka da gabbai na bayyane da gabbai na zuciya na ciki dukka suna tarayya wajen samar da irin wannan sallah malam yace sun mu ba'ada hadal ijimali a tafsiri to malam yace bayan wannan dunkulallen bayani akwai kuma akwai kuma bayani daki daki wanda malam zai fara ambatan ayyukan gabbai zai fara da harshe amma tunda mun so mi minti 45 ne har da takwas yanzu har da tara ma za mu takaita akan wannan gabar sai idan Allah ta'ala ya kai mu zama na gaba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da na yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mani wa sallallahu wa sallam ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum